أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta babban malami al'allamatul hafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babi na biyu a cikin kitabu al-tahara wanda shine babun al-istitaba ai na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب الاستطابة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم
malam ya ce babun alistitaba karatu na shida kenan ku babi mai magana akan alistitaba akwai nuskar da za ta ga ta zo babu dukhulil khala ko akwai da ta hada babu dukhulil khala'i wal istitabat amma babun alistitaba shine asali wurin da yake a namu babun alistitaba babi mai magana akan الاستطابة الاستطابة أسني أصله طلب الطيب والطيب دشيني الظهر معنى تركك yin tsarki wanda yake yake biyo bayan fitar najasa shine alistinja ko alistijmar da kuma ladubba waɗanda ake bukata ga wanda zai yi biyan bukata ina fata an fahimci wani to hadisi na goma sha uku malakawa hadisin anas an anas ibn malikin radiyallahu an mai karatu ya ce an anasin da farko sai ya gyara bilmunasaba suna ko da arabi ne kaga ana iya mai tanwini idan akwai ibn a gaba ba a yin tanwini zaka cewa Muhammadu ibn Abdullah la Muhammadu ibn Abdullah amma in zaka kawo shi mujarrada ce Muhammadun Muhammadan Muhammadi Anasun Anasan Anasin in babu ibn a gaba ya ce sami'tu Anasan an Anasin an fahimta kala Anasun amma in akwai za a yi nisba to ba a yin tanwini fa'ida daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara mushi yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza dakhala al-khala'a qala annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance idan zai shiga makewaya yana cewa dakhala nan da ma'anar arada dukhul kamar yadda yazo a wata riwaya qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka daga al-khubuth wato ainihin shaidanu maza alkhaba'is da shaidanu mata an karanta shi da alkhubus da yi mawaƙa'un bomma balin yi fassara ya ce alkhubusu bi bommi alkha'i wal ba kamar yadda al'imam al-khattabi ya rinjaya alkhubus wa huwa jam'u khabithin alkhabith abu mummuna amma a nan ana nufin shaidani ma'ana ba aljani ba jinsin aljani ba duka domin cikinsu akwai mutanen kirki anna minal muslimuna wa minnal qasidun anna minnas salihuna wa minna duna zalik wal khaba'ith jam'u khabitha macan khabithin kenan yace ista'adha min dhukran ash-shayatin wa inathihim yani mutsari daga wato mazajen shaidanu da matayensu Anas ɗan Malik sananne ne Abu Hamza ta khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallama Anas ibn Malik ibn An-Nadr ibn An-Najjari Al-Ansari Al-Khazraji rahmatullahi ta'ala alaihi wa radiya anhu an haife shi shekara ta goma kafin hijira ya rasu tasa'in da uku suka ce da biyu shi ne ƙarshen sahabi da ya rasu a ƙasar basra iraq wannan hadithi al'imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na ɗari da arba'in da biyu ta hanyar malamin shi adam ma'ana ibn abi iyas daga shu'ba ibn al-hajjaj daga abdulaziz ibn suhaib wato abu hamza talbunani yake cewa ya ji anas dan malik sami'tu anasan يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أقل لفظ صعبانا ديكاو كان إذا دخل الخلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي أنقان يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أعوذ بك من الخبث اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث وتباب إني أنا أولا الرواية أما بخاري يفتد وانا حديثي دبو بيرد الريتارة ستون دأوكو تهنجر محمد بن عرعرة أتكي أكوي لفظ إني دم كما يندمال أن يأنبته ina fata an gane wannan shi yasa bayan bukhari a riwaya ta farko inda muka ambata bayan fitar da shi sai ce tabi'ahu ibn ar'arata ibn ar'ara wa muhammad ibn ar'arata al-qurashi yayi mawa adam ibn abi iyasin mutaba'a an musa wato musa ibn isma'il al-minqari at-tabuzaki an hammad hammad ibn zaidin kenan da lafazin idza dakhala madadin kamar dai wancan lafazin idza dakhala al-khala lafazin da malan ya kawo a farko wa qala sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid dan uwan hammad ibn zaid al-azdi al-jahdami حدثنا عبد العزيز شنيد ابن سهيب إذا أراد أن يدخل هذا يكاوش للفظ إذا أراد سيدونا معلق تكن بخاري أما يا يا وصلا شيء أتكن al'adabul mufrad daga lafazin ya tabbata ba ko da ya nuna mu'allafin ne da sigatul jazmi ne da haka makabul ne wa mahkumun bi ittisalihi idan ya zai shiga makewa kenan ba bayan ya shiga ba in ya yi nufin shiga makewaya to yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i muslim ya fitar da shi ta hanyar yahya ibn yahya التميمي كينان النيسابوري طالب مالك يتي يحيى يا باشي لاباري تي أخبرنا حماد بن زيد قال وقال أيضا أخبرنا هشام كان تهنيا به هشام ابن بشير بن القاسم السلمي كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء رواية حماد بن زيد وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيفة فهذا لفظ الكنيف الكنيف شين يدي الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث سأبان اللهم إني أعوذ بك اللهم أعوذ بك سيدور اللفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث هكذا أبو داود يفتد شيدا وأن اللفظ حديثي نشيدا فرقم آه سنة to wannan lafazi na alkhubuth da alkhaba'ith da lafazin idza arada ko kuma idza dakhala ko idza ata yanzu da lafazin idza atal khala ya sa malamai sun yi maganganu akan wannan hadisi imam al-khattabi cikin ma'alimus sunan yace wal khubuthu bi dhammi al-kha'i jama'atu al-khabith wal khaba'ithu jam'u al-khabitha yuridu dhukrana ash-shayatin wa inathahum haka daga nan al-maqdisi ya dauko wannan fasara yace wa 'ammatu ashabi al-hadith yaquluna al-khubth sai sai mawaba'un sukun al-khubth sakinatul ba ko sakinatul ba da ba'un mai sukun wa huwa ghalaqun sai ya kuskurantar da su sai ce kuskure ne a ce alhubsu ba alhubusu ba amma duk da malaman hadisi da yawa haka suke faɗa sai ce wasu sawabu alhubusu madmumatul ba ba'un ta zama mai gwamma ibn al-a'rabi ya ce wa qala ibn al-a'rabi aslul khubuthi fi kalam al-arab al-makruh sai an ce al-khubuth abin da yake ba a san shi fa in kana min al-kalam fa huwa ash-shatm الخبث من الكلام زاجي كنا وإن كان من الملل فهو الكفر الخبث من الملل كن الديني تكافر كنا وإن كان من الطعام فهو الحرام أنت أبن سنة ينا كن خبائث كنا حرام وإن كان من الشراب فهو الضار إن أبن شاني أكتراش الخبث تميتو تروان معالم السنن جزئين لا صفحة تأينهم واتو آه قومة آه القاضي عياد أتكل للتافن شنا كمال المعلم شريح صحيح مسلم يكي تشيوا ya ambaci ma'anoni da yawa waɗanda suke da alaƙa da wannan kalma daga malamai a juzi'i na biyu safa ta biyar ba lokacin da za mu ambato su to a juz'i na ɗaya safha ta 126 sai ce wa kad ikhtalafa as-salafu wal ulama'u fi hadha al-hadith fa dhahaba ba'dhum ila jawazi dhikri Allah fi al-kanisa to idza dakhala lafazan zaka sai wasu suka tafi akan cewa ya halatta ma ambaci Allah cikin bayi wa ala kulli halin a kowane hali ya halatta mutum ya ambaci Allah sai ce wa yahtajju qailuhu bi hadha mai faɗin wannan magana yakan kafa hujja da wannan hadisi idan da khalal khala'a kaga da khala fi'l madin ya riga ya shiga a zahirin shi kenan wa bi hadisi dhikri nabi sallallahu alaihi wa sallam ala kulli ahyanihi kuma hadisan cewa annabi kana yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi wa bi qawlihi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wa huwa qawlu an-nakhai wa ash-sha'bi wa Abdullah ibn Amr ibn al-As duka sun tafi akan haka wa ibn Sirin wa Malik ibn Anas suka ce babu laifi وروي كراهية ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم كان أن يسابان وكذلك اختلفوا في دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله haka sun yi saɓani shiga bayi da zoben da akwai ambatan Allah a cikin shi zancen shi ya tsaya a nan to zancen alkhattabi cewa alkhubusu in aka yi mai sukun kuskure ne da kuskurantar da ammatu ulama hadith da suke kara ainihin wato dabbin shi da sukun annawawi ya ci gyaran shi ina fata an gane annawawi cikin sharhin wato muslim ya ce wa hadha allazi ghallatahum fihi laysa bi ghalat wannan abun da al-khattabi ya kuskurantar da malaman hadisi ba kuskure suka yi ba ma'ana dai shi ya kuskuren kenan yake ne يعني إسكان الباء في الخبز ولا يصح إنكاره yace inkarin da ya yi musu na jawaz al-iskan halaccin yin sukun akan al-khubuth yace wannan bai tabbata ba bai wato ba daidai ba ne fa innal iskana ja'izun ala ala takhfif ce domin yin iskani din wato ainihin ya halatta ala sabili at-takhfif in ya zama dan a sauƙaƙa kalmar kalma ta kasance za ta yi nauyin an mata dhamma to sukan halatta a yi mata sukun ina fata an gane to ala sabili at-takhfif ya halatta yace kama yuqalu wato ainihin kamar yanda ake cewa kutubun jami'in kitab kaga ai kutub ne ko amma sai a kira shi kutub rusul sai a ce rusul a hakan nan unuk ya ce unuk وأذن أسلي أذن ونظائره فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية وشي نووي لكن أهل العربية shi babu sabani kan haka sai ce huwa babun ma'arufun min abwabi tasrifi yumkinu in la yumkinu inkaru sai ce wala allal khattabiyya to kaje malamai masu adalci ba mamaki khattabi arada al inkara ala man yaqul asluhu al iskan kamar yana so ya inkari ne akan wanda yake cewa al khubthu asalin shi ma da sukun yake wato sai ya bashi uzuri an gane ku dan asalin kalmar babu sabani al-khubusu take jam'in khabith kamar a ce al-kutub jam'in kitab an fahimta ko ar-rusulu jam'un ar-rasul sai ce to idan yana nufin inkari ga waɗanda suke cewa kalmar ma a asali da sukun take to wannan kuma wani abu ne sai ce fa in kana arada hadha fa ibaratuhu muhimma in hakan yake nufi ba shi da laifi lafazin da ya amfani da shi ne zai sanya tunanin ko yana nufin wato sukun ɗin shi wato kwata-kwata ko da an yi amfani da sukun ɗin a babin takfifi bai yi ba sai ce wa kad sarraha jama'atun min ahli al-ma'rifati bi anna al-ba'a huna sakinatun kuma ma an samu da yawa daga cikin masana sun sarraha cewa ba'un din sukun gare ta sai ce minhum al-imam abu ubayd imam hada al-fann wal umdati fihi والعمدة فيه ciki akwai Abu Ubaid al-Lughawi wanda shine imam jagora a wannan fanni na lugha kuma shine madogara a ciki ya tafi akan cewa sukun zai yace waqtalafu fi ma'anahu an yi sabani cikin ma'anar shi fa qila huwa sharru wa qila al-kufr wa qila al-khubth ash-shayatin wal khaba'ith al-ma'asi sannan ya ambaci zancen ibn al-arabi wanda al-khattabi ya riga ya ambace shi a karatunmu na baya daga ƙarshe sai al'imamun nawawi ya ce wa hadal adabu mujma'un ala istihbabi wannan ladabi na yin addu'a yayin shiga gurin biyan bukata dukkan malamai sun haɗu akan cewa mustahabbi ne an fahimci wannan ko sai ce wala farqa fihi bainal bunyani was sahara babu laifi babu bambanci tsakanin gini wanda ya kasance an gina shi da kuma inda ya kasance wato ainihin sahara ce wallahu alam alminhaj juz'i na biyu safa ta 286 zuwa da 87 imamu sa'idi a cikin sharhin umda din shi sai ce hadal mawdi' ya ce ainihin wato ainihin wala takhfa munasabatu listi'adati min ash-shayatin fi hadha al-mawdi' abun ba zai koyu ba dacewar a nemi tsari daga sharrin shaidanu a irin wannan guri muke waya ka nemi tsari daga sharrin shaidanu aikin ya tafi akan waccan fassara ta khabbabi cewa a shayabin ake nufi dhukuranuhum wa inathu to abu ne a fili cewa a nemi tsari daga sharrin shaidanu yayin shiga wannan guri sai ce li'annahum yakthuruna fil mawadi'i al khabitha li khubuthihim suna yawaita a gurin da yake mai dauda ne saboda su kansu kazanta ne a shafi na 23 wanda wannan ma'ana tana da ƙarfi sosai so da akwai lafazin da ya zo cikin abu dawud cewa inna hadhihi al-wuhusha muhtadara lalle waɗannan bayika al-wuhush shi ma sunan bayi ne wa'innan bayika da kuke gani yana da sunaye sun kai talatin sun makama hariri ya kawo wasu mata suna wasa da luga ta ambatan sunayen makiwaya da sunayen mabambanta sai ce wa'innan bayuka da kuke gani muhtadaratun ana kawo musu ziyara daga muhtadara ana nufin shaidanu na zuwa cikinsu ko mutanen ɓoye suna shiga cikinsu kina in za ka shiga sai ka yi addu'a rashin addu'an zai ja maka cuta zai ja maka cuta na farko ma su ganka su ga tsiraicinka kan shi matsala ne daga nan in mace ce za su iya sha'awarta su shiga jikinta hakan ma namiji in ana nufin nufatar ka da wata cuta lokacin da ka shiga makewaya da yake dandalin su in baka yi addu'a ba in akwai kalan abin da ake kira ture wani shaidanin daman yana fakonka yana jiranka daga nan sai ya cutar da kai shi yasa ko in zaka fidda tufafi ko da ba a gurin biyan bukata ba ina so ka yi bismillah annabi hadisin ibn majah da imam al-albani ya hassana shi cikin irwa'ul ghalib yace na 50 yace sitru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adama idha khala'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah abin da zai sha makanta tsakanin idanun shaidanu ko idanun aljanu da al'aurar ɗan adam lokacin da zaka fidda tufafin ka sai ka ce bismillah ba zai ganka ba kai ma ta zama aljanu a gurin shi in kai bismillah sai Allah ya ɓoye ka daga idan shi an fahimci wannan ko wannan yasa sai suke ganin in za a shiga makewaya sai a hada za ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is to shekul albani a ra'ayin shi ba a hada amma in kai ɗaya daga cikin biyun yayi in ka ce bismillah kadai ta wadata in ka ce bis dan ka ce allahumma a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is ko ɗaya daga cikin lafazin da ya tabbata ya wadata kuma wannan addu'a ta kadai ce ta tabbata cikin addu'o'in da ake in za a shiga makewaya an fahimci wannan ko to mu je hadisi ne
قال رحمه الله عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الغائب الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكر لذكره بخاص اسمه والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي نعم كانت حديث بن عمر بيان
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة
أبو أيوب الأنصاري سنش خالد بن زيد بن كليب الأنصاري ينتكن قبيلة بنو غنم ابن مالك ابن نجار min al-khazraj ya halarci bai'atul aqaba ya halarci dukkan yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ta'ala ya sharrafa shi da sauke annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shi lokacin hijira fa radiyallahu anhu yana cikin kuma yan gaban goshin sayyidina Ali har Aliyu ya bashi gwamna a kasar Madina a garin Madina har lokacin da rundunar Muawiya ta shigo lokacin Jamal lokacin Sufyan afuwan sannan sai ya koma Iraq gurin Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda kuma ya kasance shine kwamandan dawaki ma'ana mahaya da ke saman doki a yakin Nahrawan da aka yi a shekara ta 37 da takwas afuwan wanda aka yi tsakanin Sayyidina Ali da Khawarij ya rasu shekara ta 52 Allah ta'ala ya ji shi da gafara abu ayyub al-ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataytumul gha'ita idan kuka je gurin biyan bukata al-gha'it na farko gurin biyan bukata fala tastaqbilul qiblata bigha'itin wala bawl to kar ku fuskanci al-qibla yayin yin bayan gari ko yayin yin bawali al-gha'it na farko al-makan al-gha'it na biyu ma yakhruju من دبر الإنسان ولا تستدبروها كما كركو جويا والكبلا بايا معنا مونا سيموتي كركو كاللي يقبس كما كركو كاللي يما ولكن شرقوا أو غربوا سيدي كو قبس تي كوكو يما تي دوبا دا تي واسو سنة مدينة سنة أينهم أريوة مكة haka sai gabas ɗinsu ita ce wato ainihin kudunmu yammansu ita ce arewanmu a fahimci wannan ku daga su sai a ce kwalli gaba su kalli yamma shine sun karkace mawa alkibla mu kuma kudu da arewa su ne mun karkace mawa alkibla ina fata an gane karatun haka in yara ne za ka koyar ce walakin sharri ko augar ribu sai dai ku kalli arewa ko ku kalli kudu in yara ne za ka koyar in suna da hankali sai ka karanta fassara a zahiri sai ka yi musu bayani amma yara ne kananu za ka koyar wannan hadisin za su je su ka ce a dinga fuskantar gabas da yamma ko kaga mu gabas da yamma su ne aka hana din a hakkin an fahimci wannan ko to gurin ne ba ɗaya ba abu ayyub al-ansari ya ce faƙadimna sham sai muka isa garin sham lokacin futuhat kenan fa wajadna marahiba qad buniyat nahwa al-ka'ba sai muka tarar da marahib bayika al-mirhad bayi babba wanda ake biyan bukata duka a ciki da bawali da bayan gari da wanka shine mirhad ko kuma musamman na bayan gari qad buniyat nahwa al-ka'bati hakika an gina su suna fuskantar ka'aba lafazin da ya tabbata cikin sahihaini nahwal qiblati fanan harifu anha sai muke karkacewa daga ita ka'aba din ba ma kallanta duk da cikin wato bayin a cikin ginin ne amma sai mu dan karkata haka wa nastaghfirullah azza wa jal mu nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka lafazin anha shi ma bai zo cikin bukhari ba wannan harifu kawai amma a muslim ya tabbata wannan hadisi na abu ayyub al-ansari bukhari ya fitar da shi 394 muslim 264 malam yace al-gha'iqu al-mawdi'u al-mutma'innu min al-ard gurin da ya kasance mai taushi na ƙasa wato ba tsandauri ba kai gurin da ya zan busasshe ko dutse in kana bawali zai iya dawowa ya fallatsan maka aka yi su samu guri mai taushi ko inda yake ya dan zurma haka ba saman tudu ba dan kwari haka an fahimta kanu yantabuna hudul haja sun kasance suna kai kawo zuwa gurin domin biyan bukata in taba yantabu na yana zuwa ya dawo duk lokacin da bukata ta kama fa kannau bihi sai suka sakaya sunan wato ainihin a shi bayan gari din abin da yake fita sai suka saka yashi da sunan gurin da ake zuwa mai suka ambaci abin da ake yi da sunan gurin saboda kunya an nafsil hadasi shine fakannau bihi an nafsil hadasi sai suka saka ya da shi wanda suka yi amfani da sunan makan din akan asalin shi hadasi din karahiyatan li dhikri bi khas ismihi saboda kyamar ambatan shi da sunan shi na asali sunan shi na asali a ce al'asar ko kaga yana da ba daɗi mutum ya faɗi sunan bayan gari karara kaga ko mu ma da ake cewa bayan gari ai kinaya ce an fahimci wannan ko so akwai nuskar da ya zo karahiyatan li zikrihi bi khassa tismihi da ta'un a gaban suwad din ma ya kawo bi khassa ismihi wannan fassara ita ma malam ya ɗauko ta daga annawawi annawawi a cikin sharhin muslim ya ce wa aslul gha'iqi al-mutma'innu min al-ardi thumma sara ibaratan an al-kharij al-ma'ruf min dubl al-adam juz'i na biyu safha ta 144 wala ce wal marahibu jam'ul mirhad wa huwa al-mughtasal gurin da ake wanka wa huwa aidan kinayatun an mawdi'i at-takhalli shi ma dai nan kinaya ce aka yi akan gurin da ake zuwa biyan bukata hadisi na sha biyar hadisin abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhuma yace raqaitu yawman ala baiti hafsata fa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbir al-ka'ba wa tarannaha saman dakin na hafsa al-bait bi ma'na al-ghurfa na saman dakin na hafsa da yake danni ne irin na rufi na ice haka to na hau dan wata bukata kamar yadda ya zo a wata riwaya ta bukhari ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu sai na hango annabi yana biyan bukatar shi mustaqbil ash-sham yana mai fuskantar sham mustadbir al-ka'ba yana mai juya mawa ka'ba baya kaga a hadisin abu ayyub ya hana a fuskance ta ko a juya mata baya a nan kuma sai ya zamanto an gan shi yayi to sai malamai suka yi sabani kan yadda za a hada waɗannan hadisi Allah bin Umar ibn al-Khattab da ya kara musu yarda sananne ne yana cikin abadila yana cikin al-muqtirun fi riwayat al-athari da cikin muhajirun wanda mun sha bayani akan shi ya rasu shekara ta saba'in da uku suka ce da hudu suka ce da takwas amma da uku ko da hudu shi ya fi ƙarfi radiyallahu anhu wa ardahu wancan hadisin na sha hudu hadisin abu ayyub الأنصاري رواية البخاري يفتد شركة 86 cewa إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا wato riwayar da malam ya kawo duk ta saba mata Bukhari da Muslim to can riwaya ya kawo ta idza ataytumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala bawlin wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu amma wadda take sabita cikin bukhari idza ataytumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha sai ya hada su guri da daga can fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala bawlin wala tastadbiruha an fahimta wanda yake sabit a bukhari fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu kaga shi babu bi gha'itin wala bawl amma a riwayar muslim idza ataytum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha shi ma a hadisi ce bi bawlin wala gha'itin walakin sharriqu aw gharribu al-imam an-nawawi yake cewa وأما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب hani da shari'a ta yi dangane da fuskantar alkibla ko juya mata baya yayin biyan bukata malamai sun yi saɓani akan wato fahimta daban-daban أحدهما مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان أنا قاني وكو أجا أي نفر رأي مالك دا شافعي سوى حرام ني أقول دي كبيلي صحارى متنزي بيا بكاتا يفسكن القبلة كو يجويا متبا أما إن جني ني كمدوش دا أيك جني مكي ويا باي دا أيك جني wannan babu laifi ko ina mutum yana iya fuskanta sai ce kuma wannan shi aka ruwaito daga al-Abbas ibn Abdul Muttalib amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma daga cikin sahabbai hakan na Ash-Sha'bi da Ibn Ishaq Ash-Sha'bi da Ishaq ibn Rahuya da Ahmad ibn Hanbal fi ihda ar-riwayatayn cikin ɗaya daga cikin riwayoyin shi biyu rahimahumullah والمذهب الثاني رأي نبي أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء سكتك حرام كو أندي يكجيني كو أبيليني باكا فسكنت تكوك جويا متبايا وهو قول أبي أيوب الصحابي كما عندما رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية وترواية أحمد والمذهب الثالث قولي نأكو جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا su suka ce duka ma ya halatta a gane ku za mu zo mu ji kowa dalilin shi su su duka ya halatta ko a cikin gini ne ko a fili ne ko ina ka fuskanta suka ce duka babu laifi wa huwa madhhabu urwata ibn zubair wa rabi'atu ko rabi'ata shaykhi malik radiyallahu anhum wa daud az-zahiri ana fahimta muna tafi a gurguje ne wal madhhabu ar-rabi' لا يجوز الاستقبال إلا في لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهم fuskantar ta kai tsaye shine aka haramta ko a cikin bayi ko a fili amma in juya baya ne fuskantar yamma mu a gurin to su suka ce babu komi saboda wancan hadisin na ibnu umar kaga mustaqbil sham mustadbir ka'ba an fahimci wannan ko so da haka sai suka suka ce duka ya halatta amma fuskantar ta ne kai tsaye yake ainihin wato haramu wahiyar ihdar riwayatai ne an abi hanifata wa ahmad wannan ɗaya ce daga cikin ruwayin da aka yi daga abu hanifa da ahmad rahimahumullah ta'ala to maganganu hudu kenan ya ambata a dunkule sai ce wahtajjal mani'una mutlaqan wanda suka ce duka ba za a yi ba wanda an ruwaito daga ibnu abbas to duka ba za a fuskanci ko ina ba sawa'un wato ainihin a fuskanta a cikin gini ne ko kuma a fili daga abu ayyub a ra'ayin abu ayyub da mujahid da su ibrahim hujjar da suka kawo shine bil ahadith as-sahihah al-warida fi an-nahy mutlaqan ka hadith salman al-madhkur wa hadith abi ayyub wa abi hurairah wa ghayrihim disan da suka zo ingantattu kan hani ko hadisan salman al-farisi muslim ya fitar da shi da aka tambaye shi shin ka kiyaye wani abu daga annabi game da khira'a gurin biyan bukata sai ce eh na ji yana umartar mu cewa kan mu fuskanci alkibla kar mu juya mata ba kaga a gurin bai ambaci a cikin sahara ko wani abu makamancin haka ba haka hadisin abu ayyub wanda ya gabata hadisin abu huraira shi ma kusan makamancin hadisin salman shi ma yana cikin musulun wa ghairi iman قالوا ولأنه إنما منع إنما منع لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل suka ce abin da ya sa aka hana fuskantar ka'aba ko juya mata baya saboda wato hurma daraja ce da alfarma ta alkubur to idan aka ce idan ba cikin gini ba ne a sa shamaki in cikin gini ne ko ina an ba cikin gini ba ne kar a fuskance ta in cikin gini ne ko ina a fuskanta sai suka ce babu ma'ana suka ce domin inda a ce shamakin ne kadai ake bukata ko da cikin daji za ka yi biyan bukata ai akwai tudunni da itatuwa da sauransu wanda suke tsakaninka da ka'aba ko da ba kai tsaye suke tsakaninka da su ba amma dai ka san ba mu ba sharatan nan ba za ka hango ta ba an fahimci wannan ko sai su ya ce wa ihtaja man abaha mutlaqan bi hadith ibn umar radiyallahu anhuma al-madhkur fi al-kitab annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqbilan bayt al-maqdis mustadbira al-qibla wa bi hadith aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna nasan yakrahuna istiqbal al-qiblati bi khurujihim فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه da Ahmad. wancan na ibn umar sau da yana cikin littafi akwai hadisin da aka ruwaito cewa annabi ya ji labarin wasu mutane ba su so su fuskanci alkibla yayin biyan bukata sai annabi sallama ya ce awa kad fa'aluha haka kuma suka yi sai ya ce hawwalu bi miq'adi ku juya mun dushdina makiwaya na ya koma ya fuskanci alkibla in kowa ya ga ina fuskanta kenan kowa zai kiyaye zai san cewa ba haramun bane ko kuma miƙad ana nufin dutsen da ake ɗaurawa ko birgi guda biyu da ake ɗaurawa gurin biyan bukata a cikin gida an gane ku dan daga baya sun fara gina bayi a gida da ba a musamman a rayuwar makka to madinan ma da aka zo daga baya ne suka koma gina dush a cikin gida an fahimci wannan kuwa to sai dai hadisin da'ifi ne ai ilal qibla sai nawawi yace rawahu ahmad bin hanbal fi musnadihi وابن ماجه واسناده حسن احمد ya fitar da shi 25,063 ibn maja 324 nawawi ya yi ta sahulanci da ya hassana isnadin shi domin akwai khalid ibn abi salt a cikin isnadin wanda yake majhul ne al-bukhari ya ce fihi tirab al-imam ahmad ya ce laysa ma'rufa haka ba zai yi wa hassana isnadin shi ba hadisin da'ifi ne واحتج من أباح استدبارها دون الاستقبال بحديث سلمان فتي wanda suka ce fuskantar ne haramu ko a bunyan ko a sahara amma juya mata baya ba laifi ba ne ba to su waɗannan sun yi hujja da hadisin salman al-farisi domin shi a ciki ya ce ya hana mu fuskantar alkibla bai ambaci istidbar ba an fahimci wannan ko sun majalasa na'am wanda wannan hadisin na Salman yana cikin Muslim kamar yadda wato ainihin muka muka ambata واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان رأي سمالك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب da ya ga annabi kaga shi wannan mutlakan dole ya zamanto a gini haka ya ganshi yana fuskantar sham ya juya wa alkibla ba wa bi hadithi aisha alladhi dhakarnahu san hadisin wanda yake da'ifi wa fi hadithi jabir ya zo hadisin jabir qala naha rasulullah sallama an yustaqbala alqiblata bi bawlin fara'aytuhu qabla an yuqda bi'amin qabla an yuqbada bi'amin yastaqbiluha sanabi ya hana fuskantar alƙibla da biyan bukata sai na gan shi kafin a ɗauki rayuwar shi da shekara ɗaya kuma yana fuskantar wanda ke rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ghayruhuma wa isnaduhu hasan kuma hasan abu dawud ya fitar da shi hadisi na sha uku tirmidhi hadisi na tara da wanin su kamar ibn majah ɗari uku da ishirin da biyar ko da ishirin wanda shekhu albani ya hassana shi cikin sahih ibn majah ɗari biyu da sittin da ɗaya kaga wannan hujja ce ya gan shi to kaga wannan cikin gida ne sai a yi hukunci da a gini ne a fassara shi da hadisin ibn umar ana fahimta kuwa na'am sai ce wa bi hadithi marwan al-asfar kuma sun yi hujja da hadisin marwan ana ce mai asfar ko asghar wanda yake abu wato ainihin abu khalaf kenan al-basri al-ahmar yake cewa ra'aytu ibn umar ra'aytu ibn umar radiyallahu anhuma ناقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت سنت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا فقال بلى إنما هي إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس فلا بأس باب وتعانيه الليفي وعند أبو داود يفتد وغيره abu dawud ya fitar da ainihin wato wannan hadisi hadisi na sha ɗaya kuma al'imamul albani ya hassana shi cikin irwa ulkhari wannan hujja ce karara abdullahi dan umar shi ya ruwaito wancan hadisin da muka ji wanda yake mutafakun alai sannan kuma sai aka gan shi yana biyan bukata ya sa dabba shi raƙumin shi a gaba tsakanin shi da alƙibla sai ya duka yana biyan bukata inda a cikin fada'u su da ka sai sai shi wancan tabi'in ya ce mushi me haka ba an hana ba ya nufin annabi ba annabi ya hana fuskantar alkibla yan biyan bukata ba su ce kwarai kuwa amma an hana wannan ne a inda yake fada'u inda yake fili in ya kasance tsakaninka da alkibla akwai wani abu to baka da baka da matsala haka wannan ra'ayi ne mai karfi domin lafazin shi inna ma nuhiya yana nufin farfu'i ne annabi inda ya hana din shine gurin da ya kasance babu wani shamaki tsakaninku can hujja da nawa ya ambata na mani'una cewa ai wato idan an ce ha'il ne tsakaninka da alkibula dole akwai kaza da kaza da kaza wannan ba a hujja da kiyasi in ya kasance akwai nasi ina fata an fahimci wannan wannan hadisi ne wato ainihin hasan to annawawi abinda kuma ya rinjare kenan bayan ya ambaci waɗannan maganganu سيتشي هذه الأحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى الترك لا إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها نعم بجميعها وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى فإنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء وأما في وأما من أباح الاستدبار فيجتمع فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي في الاستق... عن الاستقبال والاستكبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره والله أعلم جزء نبي تكن من هاد شافينا دليل أربعين دهدو زواد أربعين دبيا لك وانا زنكينا نووي شنو أبن دا يفي كرفي جدا كسنشور إمو تنزيلي واتو أينهم آه wato ainihin me suke kiran shi alhaɓu walhazaru wato ainihin in mutum zai yana ganin har yanzu akwai kokonto har yanzu akwai kaikayi a zuciyar shi to ko a bayin ne su ya karkata kar ya fuskanci alƙiblar kamar yadda su abu ayyub suke yi hadisin ibnu umar da muka ji wanda kusan mun haɗa bayanan duka ko hadisi na sha biyar cewa ya hau saman ɗakin na na hafsa shi ma lafazin da malam ya ambata baya cikin sahihai akwai makamancin shi cikin tirmidhi dan bambancin kaɗan ne kawai yadda ya zo cikin tirmidhi raqaitu yawman ala baiti hafsata fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ala hajati yadda bambancin yake kawai dan ya kawo fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqdi hajatahu ko نكو يتي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة كما يتي حسن صحيح أما يندي يزو تكين بخاري حديثا دكا دي معنات ديني آه ابن عمر يتي رقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة لفظ كعبة باب شي تكين بخاري دا مسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام مسلم رقيت على بيت أختي حفصة يا كارد أختي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دك لفظا سيهين رسول الله نبا النبي با. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة أكوي زنتين ابن دقيق العيد أكم ونن وتؤنهم حديثي muna iya karanta shi in lokaci zai ba da dama yace qala ibn daqiq al-eid wato taqiyuddin abu al-fatih muhammad bin ali bin wahab bin muti'in al-qushairi da ya rasu 702 ce هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب ستي واختلف الناس في كيفية العمل به أو بالأول على أقوال فمنهم من رأى أنه مانع لحديث المنع واعتقد الإباحة مطلقة وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح وأخذ دلالته على الجواز من مجر... على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار به abinda yake magana cewa hadisin ibnu umar a ce an keɓance shi da gurin da yake ginanne sai ce babu lafazin bunyan a cikin duka hadisan sai ce lafazi ne mulga ba ambace shi ba amma nan amsar da za a bada shi ne hadisin ibn umar aikin shi inda ya sa dabbar shi a gaba da aka yi mai inkari sai ce an hana ni a inda yake fili amma akwai wani abu tsakaninka da alkibla babu ne ina fata an fahimci wannan sai ce wa minhum man ra'a al'amala bil hadith al-awwal wa ma fi ma'anahu wa i'taqada هذا خاصا بالنبي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جمع بين الحديث فرأى حديث ابن عمر حديث ابن عمر مخصوص بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين ومنهم من توقف في المسألة أكون دما سكي توقف كوي سولي بلا سكي كومي با sau da yanayin yadda malamai suka yi saɓani kan kaziya duk da shi ya yi wasu bayanai a gaba babu lokaci da za mu nakalto su cikin al'ihkam sharhin umda shafi na arba'in da biyu sai dai abinda muka gabatar shine zai fi karfi insha Allah ta'ala amma wanda zai ihtiyati to sai ya bi ra'ayi na su Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhum wa ardahum Allah ya